أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتوا الشيوانا لتافنا المأدبة النبوية في آداب الحياة اليومية للنبي صلى الله عليه وسلم رمتاشا فينا أريد سبعين دقاء المبادئ التي ودعها النبي صلى الله عليه وسلم في التهادي حثه صلى الله عليه وسلم على التهادي قد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على التهادي حتى تزداد المحبة والمودة فيما بينه وتتودد علاقتهم ولذلك كان يهدي ويهدى ويهس على التهادي ويتبين فائدة ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تهابوا تهابوا وبقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وهر الصدر وهو هنا يخبرنا أن التهادي يزيد المحبة ويودد مشاعر الحب والصداقة بين الناس ويذهب الحقد والكراهية فيما بينه فعن عطاء بن عبد الله الخراساني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسافهوا يذهب الجل وتهادوا تهابوا وتذهب وتذهب الشحناء wato tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umman musulmi wajen yin kyauta kwadaitarwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan yin kyauta wataƙila inda ba da hadisi ba ne mutum zai na ce ma musulunci ya ce a yi kyauta sai ka ɗauka ko kwaɗayi yake misali a da gaskiya ba na sai ka ɗauka kawai yana son ka bashi kyauta ne misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwadaitar da al'ummarsa ta ringa yin kyauta a tsakanin su saboda kyauta za ta kara musu kaunar juna za ta kara musu kusanci da juna zai zama alaƙa su ta yi kyau shi ya sa ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana ba da kyauta kuma ana bashi kuma ya kwadaitar a ringa yin kyauta kuma ya bayyana a ribar da za a samu idan ana kyauta a tsakanin mutane maza Allah ya ce ku yi kyauta a tsakanin ku za ku so juna kaji abin da za a samu za ku ƙaunaci juna kun ga kun duba rashin kyautan yana sa mutane su cari juna wani abin da zai baka mamaki a masallaci kuna sallah da mutum shekara goma amma kana jin haushin shi bai ma komai ba fa na nuhu nawa haka za ka ga kawai kawai ya za ka gane kana ji haushin mutum da ya ma kuskure sai ranka ya ɓaci ya alama ce ai kuskure kuma zai iya kuskure na nuhu bai kamata a ce da mutum ya ma kuskure ka ji kaman za a dafa an sa ka arami za a dafa ka ba kuma yadda musulunci ya koyar da yan uwantaka a ya kamata in dan uwan kai ma kuskure ka yi haƙuri ina nuhun ina nuhun kai ka ji taushin zuciya to wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a ringa yi yace in kuna yin haka za ku samu kauna na juna da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ku yi ku ringa wa juna kyauta saboda yin kyauta tana tafiyar da wato duk wata damuwa ta zuciya shine wahalar sadar tsana kofa mugunta duka suna cikin wahalar sadar ajiye nake ba da misali nake cewa zamantakewa da ake misali a blog ka gwada ka gani wanda yake baka kyauta ko na kake ba kyauta na ce ko fakin mota kai a wajensa iya zai ga motar kabarin shi ba zai ɓaci ba kawai ya san wani abu ya faru ko an tsara nasa amma idan ba wannan alaƙar da ya ga motar ka sai ya ji kaman za a yanka shi sai ki kira min shi wannan ai kaza na kaga hankalin shi ya tashi wannan ba kyau wannan nace har tsakanin arna da musulmi ba kyau ko kai musulmi ne ya kamata a ce akwai taus akwai sauki ina nuhu akwai abin nan ana ma kuskure bai kamata a ce kawai mutum yana raye da mutane a ganshi kawai wani musifaffi wani bala'aƙe na wani tashin hankali a cikin al'umma wannan ba sifan musulmi ba ne da aka ya ce daga nan ne za mu gane labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu cewa kyauta tana ƙara soyayya juna tana sa mutane su ƙaunaci juna tana sa abokantaka tsakanin mutane tana tafiyar da wato kwafa da ƙiyayya da ke tsakaninsu an samu hadisi daga adadan abdullahi al-khurasani yake sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ringa yin musafaha musafaha haka ba irin ka arna ba kuma ta ta wani a haka a haɗa hannu ake nan da nan mazala ya ce ku ringa yin musafaha saboda me tana tafiyar da gilli tana tafiyar da gilli wato damuwa na ɗan adam in har za ka ga motar haru za ka ga ba damuwa tsakanin ka da shi na sa'an nan manzo Allah yace ku ringa yin kyauta za ku so juna kuma za ta tafiyar muku da da da da da mugunta da kyashi da bakin ciki da ke cikin zukata wannan wahala sadiri akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku ringa yin azumi ma uku a cikin wata shi ma yana tafiyar da wahalar sadar yana cikin kyautar da Allah yake wa mutum mai azumi guda uku a wata Allah ya cire masa kyashi da bakin ciki bai da wata damuwa ko zai ta ma ciwo ne musifa ce eh hasada ba kyau ka ga mutum kawai kawai baka san inda ya samu abin shi ba kawai kana jin haushi eh don me ya sai mota don me ya samu kuɗi na nuhu duk dai kai ta jin shari iri iri ba kyau musifa ce Allah ya tsare zamani na alaikun sura na na No. Kashi ya fi sauƙi. Shukar baki da amarya, amarya da amma in suna da su samu target na shi, to su magana da direban da shi. Shi ne sai suka yi direban magana. Da direban da shi dai, ni da ya fara sani da sai ya fara. suka buga su abin da shi wannan su ka gida kan da zai sai mai gadi mai jira suka haru suka gaya wa suka boye shi yancin da dare da za su zo su fasa gida ana gudu ba wani naji din naji da dare da su fasa gida suka samu bakuwa misali bai mai zai ban bai mai shan da ba sai dai mamalin yana da duka ka yi wasu da wani ba ku samu ya zarabe da shi wasu ba wannan shi da sa wani gaskiya ne da shi na mutu na mutu maza wannan wannan wannan gaskiya ne ba ku ji abin da faɗa ba ko to ba na gaya muku ya ce jiya ne ya je suna hira da wani gida a nan garin amaryar mai gidan ta haɗa baki da ɓarayi za su zo suwa alhajin sata su sace shi suwa shi ne sata sace shi an babbar sata ma kenan so sai shi alhajin yana kyautata wa direbobin yana kyautata wa mai gadin har yana ba su alheri suka gida a garuruwan to amaryar ita ta ce wa barayin cewa in suna son su samu yadda za a yi aiki sai ya sauki su haɗa kai da direban alhajin da kuma mai ko mai gadin alhaji to kuma suka samu direba ga abin da suke so su yi ya ce a shi ba ruwan shi ko da za a kashe shi ba zai cutar da shi ba haka nan mai gadi ƙarshe dai suka haɗu da mai gadi da direban suka je suka sanar da alhaji ta ga abin da ake ciki wanda ya sa ya bar gidan da su ma suka bar gidan da barayin suka zo su suka iske amarya ita kaɗai ada sai su sace ta a shi na ɗaya tun da yawa tun da ta su ce ta shi ne yake cewa har kyautatawa na ce wannan ai gaskiya ne wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk musifar mutum duk bala'in mutum in kana kyautata mun sai ka samu wani sauki na ko ko shedan ne shi ina nuhu shedan haka nan Allah ya yi mutu saboda Allah ne yake abu eh Allah ne yake abu shi yake sa wannan yake cewa na na tafiyar da wato wannan damuwa dole ne kasa wanda aka kyautata kowa ya sani yawwa shi yasa kyautatawa tana da amfani a cikin rayuwa na kuma ga kowa kuma ba a hasararta ko mugu ka kyautatawa sai ka ci riba ina nuhu misali ko da shi ya ma rashin kirki sai ka ga riba haka na abin yake saboda mai ba da riban kyautatawa shine Allah eh na na'am gaskiya ne gaskiya ne to ai shi dana nan ba zai gane ba daman da bi hasada ya gane tarihin duniya ai da wahala ya san yake sha saboda ai ko bahaushe ya ce hasada ga mai rabo taki ai da yawa za ka ga hasada ne ta yi sanadiyar mutane suka ɗaukaka eh an yi aniyar sa kaskanta sai wannan abu ya zama sanadiyar eh eh na taba gaya muku an taba mu labari wani mai gida ne yake sadaka sai tsaya a saman gidan shi tudda sai sa yaran gidan suna raba ana taruwa a kofar gidan shi ana babar sadaka ashe yana kallo ne ina nufin yadda ake rabawa shi mai sadakan da ya zo kan wani sai ya tsallake shi ya hana shi yana kallo shi ne sai ya ce aji a wancan mai kaya kaza kira shi sai da ya ce ya zo shi ya na ka tsallake wannan wasu ya ce alaji yana zagin ka ne wai yana cike da masu zama a suna zagi ya ce to ni na ce ma wanda yake zagi na karkafa shi na nufin an ce ko yana ba da ɗari biyar biyar da shi wajen kusan dubu biyar aka ba shi shi wannan wanda aka tsallake kaga sanadiyya shi ne hana shi to haka nan Allah yake ta abubuwarsa za ka ga kamar mugunta aka ma amma kuma sai ta zama alheri Muka ga hadisin ƙauye ba? mun ba da jafa baka ji alba hausa da yi wannan kar magana ya ce ƙauye garin su kare ya ce shi ma kashi aka yi ba wai garin su ba ne ya ce shi ma wai kashi aka yi shi dama ai magana baka ji al'arabu a shaddu kufuran ba ka karanta tasirin ka ji maganan ƙauye da Allah ya ce larabawan ƙauye sun fi tsananin kafirci da abin nan ai ko yanzu ka je kauye ai mu za ka kauye kare na mutum sai ba ka mamaki eh suna nan da masu basira da masu abin da komai da masu jafa'i ƙwarai da gaske to shi yasa musulunci aka ga tun da aka ce Allah bai taɓa ya ko ɗan ƙauye annabi ba na eh ba annabi dan kauye ko daya duk yan birni Allah yake aiko a to kuma ya zai yi wahala ka ga mutum ya tashi a birni ya koma kauye ba musiba ce kawai take sawa ga na dama ai ba ma amma kowane ka'idar tunani ai ba daidai ba ne Allah ya dawo da kai birni ka kuma kauye ina nufin ai baka ai bai yi ma tsari ba ina nufin sai dai in misali dole ko baka iya dawa ba amma in har Allah ya dawo da kai in ka ga mutum ya tashi ya tattara ya koma kauye ai sai dai wata damuwa eh eh hmm? eh kare musu na ya tun da ba ba da niyya ba ne watakila ka san baka san za ku gaisa ba misali abin yana abin nan sai a yi masa uzuri amma da da gangan za ka yi misali kasa da gangan to kaga ka shiga wani abu amma lokaci mutum ya an tasbihin shi da dan abin shi hannu zaka gaisuwar da ta taso kawai ba wai ya kulla cewa za ku gaisa da tasbi ba yawa shi ma din yana shi abin da ra'ayin gawa mutane uzuri amma misali a ce na san za mu gaisa sai na sa tasbi na yawa to kaga an shiga wani abu magana kuma Allah Allah. Alaikum salam. نعم akan na'am na'am alaikun salam to ka san shi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi ce mu yi in dai zai sa mu ci gaba shi kuma shi dan sai ya hana mu shine ai duk abin da ya san saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu ya san ci gaba ne gare mu ya san zaman lafiya mun shi ko ba abin da baya so a zauna shi kamar rashin zaman lafiya a yanzu inda a ce alakar da mazala ya hada jam'in sallah a masallatai inda a ce alaƙar ta gaske tana nan ai musulmi da ya huta ka kalli ran juma'a masallatai da ake taruwa ka kalli a kowace kamsu salawat a anguwanni amma za ka tarar da zuciyar kowa kowa yana wani waje kawai amma ainihin ma'anar haka shine a samu ta'awun a samu taimakekeniya a samu taimakekeniya a cikin rayuwa a samu taimakekeniya a cikin addini a samu rayuwa wadda take mai kyau ina nufin nan duniya don mai don karshe kuma abdu za a tattaru a shiga aljanna wannan shine manufar musulunci ba a rayu a me yasa ka ga nan har wani ma sai ku yi sallah da shi kara goma in ya mutu ma baka sani ba na baka ma san ya mutu ba saboda ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai wannan kuma ai ba haka ne ma'anar manzo Allah sallallahu alaihi har juya yake tambaya waya wannan ga wanda bai zo sallah ba amma yanzu daliman zai sai a ce kwadayi ne ina misali ina nufin haka ne ai musu za a ce yana neman wasu ya zaba godiya ga suna da hali yana neman misali amma haka ka'idar musulunci take yana tambaya su ba ya wani bai zo ba sai a ce bai da lafiya ne da haka sai a ce a je a duba shi ya wane da a ya samu a yi ai kaza ina nan wanda shine ma'anar zama a masallaci ba kai kowa yi kan kan kama gaban shi ba Allah shi ne da
abin
karka shafa marbaki kai black shiveri min sau biyan na ya sai haƙuri su kansu akwai malamansu abin yana damunsu kuma shari ne na na shaidan kuma da ka gansu za ka ga balarabe amma ɗan shirme ba ku ga hoton da aka jefa mutane wajen jifa ba wanda masu jifan shaidan wani har sai ya je ya yi bori ya ji tare sai zuwa nan ka gani ba sai ka ɗauka malami ba ne ina nufin mai rawa ya yi bori ina nufin eh ya kwalla ma yau abubuwa da yawa za ka gani sai ka ɗauka kamar sun san addini amma ba ba haka ba ne na taba daga daga doha za mu je malaysia in taba shiga jirgi da wasu laraba family ne guda allah sai sa kujera tana tsakiyarsu samari ne ɗaya nan ɗaya baya na su ne gaba na su ne su ɗina haka suna zaune ba su ɗauka ina jin larabci ba da ka farkon abinda wanda na baya ya ce masa shi shi kenan wani zai zama baki saboda zai shafa barwaki niko da ji haka sai na ƙara su harka ta irin ban san me suke suka yi ta yi ga wani dattijo dattijo kamar na ga malami ne kamar kakansu ne duk za a tafi iyo mutu yana jin su suna ta dariya na nufin na taɓa jiki shi zai zama baki gagare haka suka yi ta aka yi ta magana to har lokacin da ya kai na ya saba ki na saba musu magana har kaka yana ta bani haƙuri da Allah da ya haƙuri da nan eh yake yana ta bani haƙuri eh sai da ga musu abin da suke kuma daga na jin daga daga masaudiya suke amma dai a dohan ne muka haɗu ne so ba wai kowane balarabe ka gani ko ya ma abu sai ka ɗauka wai musulunci ya suna da shirme da yawa ba su san ba abin da suka iya bare ma yanzu yadda tura suka shige su inda ka ga wani interview da aka yi na larabawa ta kawo kulhuwan lahu ta kaga yaran samarin larabawa na eh warai da gaske an sun san yan da warai da gaske kulhu warai da gaske ga inda aka haifa annabi Muhammadu ba sani ba sallallahu balarabe in za ka gane yadda aka ma duniyar ta ta tafi ta yi isa to wannan ne dai ya ja kafar shi za ka dame ka a wai misali da to a shi ne abin duba ha me zai shafa kan ka yi hafinka a shi daɗin musulunci da Allah ya yi shi na duniya ne gaba daya manzo Allah kuma ya gama bayani la fadila li arabiyyin ala ajamin illa bi taqwa ba wani mamanci tsakanin balawai da baki sai tsoron Allah kawai duk wanda kai fi tsoron Allah ka sha gaban shi kenan Allah shi ya dau ayyukan sana dawo kana zuwa da asuba na'am eh Oke daga gaba ya ce zo. Eh? Eh. Kawai. Kuma ta da za ta? Haka ku jale ta fasa. eh gana a inda tana so ai da sauki ita mata in tana son mutum ba kawai ba ko a rijiya yake za ta zauna haka take ha babu babu ai inda ita ta san inda tana san shi ai haka mata take haka Allah ya halice su idan a yace yar uwar shi ce akwai wani yana zuwa daga kauye yana santa zai aure ta ta tana san shi amma ba su baya so har ya ce masa shi ya taso da ƙauye mana ya dawo ya dawo gari to shi ma ya ce suna ƙoƙarin hana ka da shi ne yake tambaya ya ce to tun da tana so a yi dai su yi haƙuri in dai tana so to ya zo da sauƙi mata in tana son mutum ko a rijiya ke za ta iya zama na eh amma ba ta sai kuma ko a gidan gwale yake ina nuhu ba za ta zauna ba haka Allah ya yi su
shekara na wannan nan saboda me saboda ko kungiyar ku ba ɗaya ba su wannan domin kana wani gari in kai ɗan gari misali a ce kana abuja ko ne irin kawo ko ko sallah haka sun kasance kana sun fi so ka zauna a ƙauye ku ce ɗan yawo bisa a hira kun kuma wasu ilimi malam ba wajen in kace musu salamu alaikum yawwa in muka wace Allah ya maka to wannan ne to ne kawai sai da sani ko shekara nawa ne a karin ya musu sai ta yawa su Mm, kuma in ka samu alheri ma ka ba su masa karba eh to shi kenan ka huta eh shi san jin wala ya hafa da ta da Allah ya sauke subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin